sa mata akala kowace a ce an sa mata akala muslim ya ruwaito wannan hadisin ya zo daga abi hamadi akan ce abu su'ada akan ce kuma abu usaidi wato akwai sabani a cikin alkunyarsa akwai zartutaka har wajen guda bakwai game da alkunyarsa amma kuma ba sabani game da sunansa irin wannan na cikin wanda malaman hadisi suke faɗa cewa an samu sabani da yawa a game da alkunya amma ko ba samu sabani game da suna ba to akan ce abu amirin ana cewa abu amirin ana cewa abul aswadi ana cewa abu absir duk wannan saɓani ne game da alkunyarsa amma hakikanin sunansa shine ukubatu ɗan amirin wanda yake daga banu juhainata Allah ya gare shi ya ce na ji da Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akan alhali yana kan mimbare yana cewa wajen fassara ayan nan ta Qur'ani ku ta da dawwa kafirai duk abin da kuke da iko a kansa na daga ƙarfi ala manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa na'am innal quwwata hakika karfe arramiyu iya harbi ka gama da abokin gaba da makamin da ba sai ka je ma kusa da abokin gaban ba ai wannan shine karfi ga shi yanzu a zamanin shi ana nunawa sai mutum yana zaune a garin su ya aiko da makami ya zo ya manna me ma zo kasar ma abokan gaban ba amma ya sauka ga garin abokan gaba kaga wannan yana daga mu'ujizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda abin ya ƙara bayyana a yanzu yanzu ana samun harbawar wanda ma za a iya tafi da shi amma ana zaune waje ɗaya ana zaune waje ɗaya za a iya tafi da makamin ya je ya banna kuma kaga wannan mu'jiza ta annabi ce sallallahu alaihi wasallam ta bayyana ala na'am innal quwwata arrami haqiqa karfi iya harbi ala na'am innal quwwata haqiqa karfi arrami ita ce iya harbi muslim ya ruwaito wannan hadisin karbo daga hukumatu ne ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a bude muku kasashe masu yawa za a bude muku garuruwa masu yawa Allah zai wadatar da ku Allah zai wadatar da ku ya zamo a sannan ma tsoron ku ake ji ko ina ko ba fita yaki ba tsoron ku ake ji dan zamowa ƙarfi ya samu gare ku duniya gaba ɗaya ta yadda kuna da ƙarfi to kada wannan ya sa ɗayanku ya kasa fito da kibiyoyinsa ko da harbi ne ya ringa gwadawa ya ringa wasa da kibiyoyinsa ya zamo yana gwada harba nan ba a san san da bukatar za ta tashi ba dan an ga abu ba a bukatarsa ai ba saka ce ake a kansa ba ba a san san da bukatar za ta tashi ba wajibi ne duk da ganin ba a bukatarsa tunda dai an san yana da matsayi a rayuwa amma kuma a ringa bibiyar abu kai ya zama sanda aka bukata kuma ya zama an manta an manta da yake ko ya zama yadda aka saba da shi da an manta. Na musulun ne ya rawaito hadisin. An karbo dai daga hukumatu cewa ya ce, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda yake an koya masa harbi, ya iya harbi, amma kuma da gangan ya bari har ya mance. ya ba namu ba wannan baya cikin mu ce duk wannan hadisin yana nuna matsayin musulmi game da shiri na yaki can zai koyaushe ya zama a cikin shirin yaki abin da yake kawowa wuri da yawa ake wa musulmi sanna illa cewa sun sake sun sake sun koma san ma ya ake yakin ba yasa har wannan ya zama aka mai da shi kabira mutum ya koyi ya zai yaƙi ya zo ya mance aka ce ya yi zunubi babba wayansu suka ce a zunubi ne karami amma dai aka tsananta aka ya aufaka da asa ko ko hakika ya samu umarni ya zo da bayan da aka ce ba wannan hadisi muslim ya ruwaito shi Kan karɓo daga shi dai uku batu, Allah ƙara yadda gare shi ƙala ya ce, Naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة الله سبحانه وتعالى ينا شجر da mutane uku aljanna da sababin kibiya ɗaya kawai kibiya ɗaya ce ta jawo har mutane uku suka samu gida a aljanna gidaje a aljanna na farko dai sani abu wanda ya yi kibiyar ya tafi wato badali ne badalul ba'ari min kulli wato ya yi shi ya tafi fi sunan haira yana neman yin alheri a wajen yin kibiyar da kuma warrani bihi da kuma wanda yake yin harbi da shi da kuma wanda yake sa masa kansa kan kibiyar ainihin wanda ya sassaka itacen kibiyar ya shiga ciki wanda ya sa kan ma ya shiga ciki wanda ya harbi da kibiyar ma ya shiga ciki ku koyi harbi ku koyi iya hawa dabbobi na yaƙi amma wa an tarbu ku tsaya ku koyi harbi ya fito zuwa zuwa gare ni fiye da wato gwanan cewa a wajen harbi har na son haka fiye da gwanan cewa a wajen hawa dabba iya harbi har ya fi iya hawa dabba domin na ya iya hawa dabbar bai iya harbin ba kuma ai zai zama ya hau din gashi ya yi gwaninta wajen hawan amma ya harbi hawan nasa ma'ana ya gagara amma idan zabo ya iya harbin to da Allah ko yana kasa ne ai ya iya harbin zai kawo zai katabus kwarai kwarai wanda yake ya ba harbi bayan an koya masa a watan sunusohin kuma alimahu bayan ya koya dan yana ganin ba wani abu bane to ya gane cewa wannan wata ni'ima ce babba Allah ya masa amma ya bari cewa ya koyi harbin nan ni'ima ce babba amma kuma ya bari ko yace kafara ha ya butulce ta ni'ima ce babba wanda yake ya butulce ta Abu Dawuda ya ruwaito wannan hadisin yan kabar da salawatu min al-akawai Allah kare yadda a gare shi kare salawatu min al-akawai yace manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fice da wasu mutane suna yin harbebeniya suna gwada iya harbe yace da su ku ci gaba da abin da kuke na harbin nan ya ku bani isma'ila domin ubanku wato kakanku annabi isma'il ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam gwanin harbi ne ya iya harbi gwanin harbi ne buhari ya ruwaito wannan hadisin an karɓa daga abin da aka sata Allah ya ƙara yadda gare shi kana yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya harbi da kibiya da kin taimaka wa addinin Allah shi zai zamo gare shi wato daidai da bayi da yake an yanta su kamar ya yanta bawa ne da Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da Tirmidhi haka kuma Dabarani ya da hadisi daga hadisi Abi Abdul al-Ansari cewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya harbi da kibiya dan taimakawa addinin Allah kibiyan nan ta kai inda aka rufa ko ba ta kai ba to zai zama wannan kibiyar za ta zama haske gare shi a ranar alkiyama to wa abu Tirmidhi yace hadisi nan kikkiawa ne ingantacce an kaba daga abi ya haya shi ne Ibrahim ibn Fatikin Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci da ciyarwa wanda ya ba da wasu kuɗi don taimaka wa yakin da ake na addinin Allah yakin da ake na taimaka wa addinin Allah za a rubuta masa ninki ɗari bakwai Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin. Yace hadisi ne kyakkyawa. An kaba daga hadisi ya dil hudari Allah da gare shi. Manzo Allah sallallahu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani bawa da zai azumi ko da yini daya a cikin yakin da yake an fita dan taimakawa addinin Allah wajahu sai ko ubangiji ya nisanta fuskarsa daga wuta da sababin wannan azumin na yini ɗaya da kamar shekara saba'in tafiya shekara saba'in ya wannan hadisi da buhari da musulun sun ruwaito shi an karɓi daga abi umama allah ya ƙara yadda a gare shi cewa ya karɓi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya azumi ko da rana ɗaya ne don taimakawa addinin allah allah zai sanya wata ganuwa tsakaninsa da wuta wadda yake tsawonta ya kai kamar tsakanin sama da ƙasa yanzu ya gwaito wannan hadisin yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce an karɓi daga abi huraira Allah ya kare da gare shi kala abu huraira yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu alhali shi a rayuwarsa bai taɓa zuwa yaƙi ba kai ko da a zuci ne ya faɗi cewa ina ma za a sami yakin da ake don taimakawa addinin Allah in ya so shi ma ya je ya shiga duk kowannen bai ba zuciyarsa ba niyyar yakin a aikace bai aikata ya mutu a bisa wannan halin to tabbas ya mutu bisa wani bangare na munafinci alama cewa akwai wani munafinci ne a zuciyarsa muslim ya ruwaito wannan hadisin Abdullahi bin Abdullahi Allah ya kare da a gare shi yake mun kasance da Alƙalmin Allah sallallahu alaihi wasallam a wata yaki ita ce yakin Tabuka da aka dawo sai manzo Allah ya ce Larjala lalle akwai waɗansu mazaje suna nan a yanzu maganar da ake a Madina amma ba ku tafiya wani zango ba ba ku yanke wani fili ba sai ko suna tare da ku dangane da niyyarsu niyyarsu ake suna tare da ku amma wani dalili ne yasa ba su samu fitowa ba shi yasa wannan niyyar ta su sai ya zamo an ba su lada kamar yadda kuma aka ba ku lada rashin lafiya ce ta hana su a ce suna tare da ku din a wata ruwayar wani hanzari ne ya tsare su wato ruwa ta biyu ta fi umumi ruwa ta farko ta ta zo da kususi akwai wata a wata ruwayar sai duk abin da kuka yi sun yi tarayya da ku a cikin lada Buhari ne ya ruwaito hadisin daga ruwayar Anas. A Muslim kuma ya ruwaito shi daga ruwayar Jabir. shi yasa lafazin da aka kawo a nan lafazin da imam muslim ya waito hadisin da shi ne an gaba daga abi musallan ali Allah ya gane da gare shi cewa wani balarabe ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yace ya rasulullahi akan samu mutumin da yake shi manufarsa da zuwa yaki shine kawai ya samu ganima akan samu mutumin da zai je yaki amma ba shi da wata manufa da zuwa yakin nan illa a ce ya samu ganima akan samu mutumin kuma da yake zuwa yaki dan a ringa fadar bajintarsa ai wani gwanin yaki ne wani sadauki ne Da akwai mutumin kuma da yake yaki nan a ga matsayinsa ko wani naɗi ne za a yi wata kila a naɗa shi ta yi a ce an naɗa shi sarkin yaki ko wani abu. A wata ruwaya yukatu yana yin yaki don ya nuna sadaukantakarsa. Wani kuma yakan yaki ne kawai don ya kare jama'arsa ko ƙasarsa ba wai kare addini ba. Wata ruwayar yana yin yaki don yana fushi an taɓa wani nasa. A cikin masu zuwa yakin nan da manufofin nan daban-daban wane ne za a iya cewa ya je yaƙi don taimakawa addini. Sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi dai wanda za a ce ya yi yaƙi don taimakawa addinin Allah ba wani bane wanda yake ya yi yaƙi don kalmar Allah ta samu ɗaukaka. Kawai ya zama manufarsa da yin yaƙin. kawai a ce kalmar Allah ta samu ɗaukaka to wannan shine ya yaki fi sabilillahi ko fi sabilillahi shine yaki dan taimakawa addinin Allah Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin wa Abdullahi bin Amr dan kabar da Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ka da da gare su yace Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani wanda ya je babu wata rindina ta mayaka ko rindina yanki daga rindina da za ta je je yaƙi ya zama ta samu riba ko ko ta kukuta a iya cewa fata ganama ya zama wato jawabin nafa'i ne fata zo jawabin nafa'i an tabo ya bayan ta tayi nasaba wata sulaba shi ma wawi ya zo jawabin nafa'i ne wato ta sulaba din sai ya zama mansuri
illa kanu bai ka ajjalu su da sai ujurin sai ya zama da sababin ribar da suka samu da kuma kubutar da suka yi sun sun je yaƙi ba a taɓa su ba sai gani masu da sabo sai zama tun a nan duniya sun gaggauta kashi biyu bisa uku na ladansu
bayan gani ba wata rinduna da za ta yaƙe ko wani ɓangare na rinduna da zai yaƙe da zai zama sun je yaƙin amma kuma sai ya zama ba su samu komai ba babu ganima
wata sa ko kuma ya zama ita aka taɓa illa tan malahun mujurun sai ya zama su sun sami ladan su cikakke sai ya zama sun sami ladan su cikakke ba wani kuma musulmi ne ruwaito wannan hadisin ana jiwa dan kamar da gabe mama Allah ya kare da a gare su ya- cewa wani mutum ya ce ya rasu da rasu ya rasulullahi kai min izini a cikin yawo ni in ta yawo kasashe daban-daban wato yawon da wasu masu addinan suke yi na kauracewa jin daɗi kauracewa zama waje ɗaya sai zama to koyaushe cikin tafiya yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya siyaha ta al'umma ta shine yaƙi a cikin tafarkin Allah rasu azza wa jalla ba wa guda Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da isnadi kyakkyawa wani abdullahi wani abdullahi bin amur Ah, an kawo daga Abdullahi bin Amr ibn al-As Allah ya ƙara yadda gare shi sallallahu alaihi wasallam Ah, ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ala manzo Allah ya ce ladan da ake samu wajen dawowa daga yaƙi kana ladan da ake samu ne wajen tafiya ga yaƙi Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da isnadi kyakkyawa kafalatu arruju dawowa abinda ake nufi dawowa daga yaƙi bayan an gama yaƙin abinda ake nufi da wannan hadisin cewa bawa ana ba shi lada a tafiyar da yake ta dawowa gida bayan ya gama yakin kai ya dauka wannan tafiyar dawowa gidan ba lada ta zuwa yakin ce da lada a ita din ma dai da lada an gaba daga sa'idun yazida Allah kare da gare shi yace yana da sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dawo daga yakin tabuka mutane suka ringa fita don tararsa ya sa'ib yace ni ma sai na je tararsa tare da yara bisa tudun wa wada wajen da ake kiransa wada sani ya wada'i wato ana kiranta haka ne saboda da can mutum in zai tafiya mutumin madina jama'a sa ko iyalinsa sukan rako shi to in an zo wajen sai a yi ban kwana mai tafiya ci gaba da tafiyarsa shi kadai iyalinsa su koma gida to abu dawuda ne ya rawaito wannan hadisin da isnadi ingantacce da wannan lafazin da aka faɗa a nan Buhari ya rawaito hadisin da yace wato shi sa ibn Rizzi da yace mun tafi muna taro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da yara mun tafi za su ne yatul wada idan taro shi an karɓi daga Ali Umama Allah ya kare da gare shi ya karɓi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace wanda bai je yaki ba shi kuma bai taɓa shirya wanda zai je yaƙi ba bai taɓa ba wanda za shi yaƙi guzurin zuwa yaƙi ba fi ahlihi bi harin ko kuma bai tsaya ya kula da iyalin wanda ya tafi yaƙi ba da alheri to wannan ubangiji zai same shi da wata musiba a barki tun kafin ranar alkiyama tun a nan duniya ma sai Allah ya same shi da wani abu ya sa ashe zuwa yaƙi wanda bai je yaƙi ba to ya kokarin shirya wanda za shi yaƙin ya bada guzuri ga masu zuwa yaƙi ko kuma in wannan ma bata samu ba to a cikin wanda suka tafi yaƙi ya nemi wani wanda zai ringa taimakawa iyalinsa sanda shi wannan din baya nan yake wajen yaƙi Abu Dawud ne rawaita hadisin nan bi isnadin sahihi da isnadi ingantacce haka dan dalili da Ibn Majah da Tabarani isnadi da dara kunni duk sun ruwaito shi an tawo daga Anas ibn Malik Allah ya kare da a gare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yaƙi kafirai da dukiyoyinku ku yaƙi kafirai da kawunanku ku yaƙi kafirai ma da harsunanku a tsaya duk wata magana da kafirai za su faɗa wadda yake ta suka ce ga addinin musulunci ko ga musulmi a yi musu ratti ita ma wannan yaƙi ce wannan ma yaƙi ne ga kafira shi ya sa kenan a wajibin musulmi ne duk hanyoyi da ake bi na yaɗa labarai ko na faɗo manufofi mujalloli ne jaridu ne talabijin ne gidajen rediyo ne da sauransu ya zamo su ma duk suna da su yadda duk abin da aka faɗa game da su za su iya yin raddi ya yi makan a faɗa su faɗa tun da ya ce ka kai wa abokin gaba har gida ya fi maka bari sai ya kawo ma sannan ka ce za ka kare kanka abu dawo da ya rawaito wannan da isnadi ingantacce saboda gabi amrin shi ma akwai sabani dai game da alkunyarsa akan ce kuma abu hakimi shine nu'man ibn muqarrin wanda yake su bakwai ne ba a samu kamar su ba a cikin sahabbai yan uwa ne guda bakwai kuma dukkanin su sun yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne banu muqarrin to yace na rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan al'adarsa idan bai afkawa abokan gaba da yaƙi ba da sassafe to baya kai musu yaƙi kamar hanzi haka ko bayan nan sai ya bari sai rana ta karkata daga bakiya iska ta kada saimako ya sauka wato wannan wakacin ya fi sa wannan wakacin ya fi sa yaƙi wakaci biyu an fi samun sa na farko dai da sassafe na biyu bayan karkatar rana daga zake rawahu abu daud abu daud ne ya rawaito wannan hadisin da tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce an karba daga abi hurairah Allah kare da gare shi kada yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ku ringa burin ina ma a ce kun gamu da abokan gabanku amma kuma sanda Allah ya kaddara za ku gamu da su din to ku nuna juriya ku nuna juriya wa da musulun sun ruwaito hadisin da yawa akwai masu burin da baki amma iyaka abin baki ne da ake za a gamu su ne farkon masu gudu to kada ku zamo haka ku zamo a baki ba nuna burin gamuwar da su kuke ba amma kuma sanda aka gamu din sun san da wa suka gamu sun san sun gamu da maza to haka shine abin nema haka daga gare shi ne wa an jabirin a haka nan ma an karɓo daga jabiru Allah ƙara da gare su wato hadisin ya zo daga Abu Huraira ya zo kuma daga jabiru cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaki dan yaudara ne yaki dan yaudara ne Buhari da Muslim sun ruwaito wannan shi yasa yake ƙarya a wajen yaki take cikin ƙaryar da take halatta bari ma an san in ba a yi ƙaryar ba ba za a yi nasara ba in aka bayyana gaskiyar ba za a yi nasara ba sai ta zama waki ba ce a yi ƙarya sai a nan sai ya zama ƙaryar ma ta waje ba sai ya sa na cikin wuraren da yake ƙarya takan iya zamowa ma wajiba yayin da muka yi a karatun manzo matul aharare ko cewa ƙarya hukunce hukunce da shari'a guda biyar sukan bijire mata akwai inda ƙarya take zamowa wajiba akwai inda take zamowa manduba akwai inda take ja'iza ce akwai kuma inda take makaruha ce akwai kuma inda take haramun ce ya kare ku na Eh to nan haka ya rubuta ku roki Allah ya kare ku wasallallahu alaihi ta ku roki Allah ya kare ku kada ku burin gamuwa da abokan gaba ku roki Allah ya kare ku ya Ubangiji da kai ne nake duk wata dabara tawa ko jujjuyawa nawa ko bika asulu da kai ne nake ɗauke da kai ne nake ɗauke ma'ana kai ne kake bani dama duk wata dabara da zan yi ko wani abu nawa in yi in ba kuma kai ne ka cika mun ba ba inda abin zai kai mu haka nan ɗaukin da nake ga abokan gaba sai ka taimake ni ba wannan ɗaukin bane yake sawa nasara a kansu taimakon ka ne ya Ubangiji. wannan babi ne cikin wasu jama'a wanda kowanne a cikinsu ana rubuta masa matsayin ya yi shahada dangane da ranar lahira wato shahidul shahid shuhada'ul akhirati ne amma su wa'annan an yi musu wanka za a yi musu sallah sabanin wanda aka kashe a wajen yakin da aka yi da kafirai wanda shi wannan ba a yi masa wanka ba a yi masa sallah shi ne malamai suke cewa su masu shahada iri uku ne akwai wanda yake shahidun fi duniya shahidun fil akhirati akwai kuma wanda yake shahidun fi duniya fakat akwai kuma wanda yake shahidun fil akhirati fakat akwai wanda yake shahidi ne a duniya shahidi ne kuma a lahira shine rabo na farko shine wanda yake an kashe shi a yaki yakin wanda yake an yi shi don ɗaukaka addinin Allah ya zama kuma shi din ma ya je wajen yakin ne da niyyar ɗaukaka addinin Allah wannan ya yi shahada a duniya ba za a yi masa wanka ba ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa likafani ba za a binne shi da tufafin da aka kashe shi a ciki wannan ya samu shahada a nan duniya na na shahada a duniya da mai shine cewa ba za a yi masa wa'annan abu ba ba wanka ba likafani ba sallah kuma shahidi ne a lahira tunda yake ya je yakin ne da niyyar ya taimaka wa addinin Allah ba wata niyya ce daban ta kai shi ba shi yasa ya samu matsayin shahada a lahira na biyu shine wanda yake shahidi a duniya kawai shine wanda yake an kashe shi a wajen yaki yakin da yake an yi shi dan Allah amma shi kuma da ya je yakin ba da wannan manufar ya je ba ya je ne dan wata manufa daban ko dai dan samun ganima ko dan kare kasarsu ko dan kare mutanensu ko dan wani dalili dai daban ba wai dai taimakawa addinin Allah ba to wannan shahidi ne a nan duniya inda kuma mu kai zuciyarsa ba ba mu san wacce ce niyyarsa ba ko meye niyyarsa za ba za a yi masa wanka ba ba za a yi masa likafani ba ba za a yi masa sallah ba amma a lahira ba shahidi bane yanda ya gabata a hadisi can a babul ihlasi Allah zai ce masa ai kai yaki ne dan a ce kaza ko kai yaki ne dan kaza abinda aka yi domin ni shine nake karba inda ba yaki dan Allah ba bai zama shahidi a wajen Allah ba ba shahidi ne a lahira ba na uku shi ne wanda yake shahidin lahira kawai shi ne wanda waɗannan wanda za a faɗa a wannan babu wanda yake shi a lahira Allah zai ba shi lada kamar ladan shahidi amma kuma a nan duniya yadda ake wa shahidi ba haka ake masa ba shahidi ba a yi masa wanka ba a yi masa likafani ba a yi masa sallah amma shi za a yi masa wankan za a yi masa likafanin za a yi masa sallah shi yasa ya zama shahidin lahira kawai shahidul akhirati kenan fakat to an tafi da gabi huraira Allah kare yadda a gare shi wato ake cewa abin da yasa shi shahidi ake kiransa shahidi don wasu ma'anoni ma'ana ta farko shine shahidu din mai ma'anar mashudu ne fa'idu ne mai ma'anar mafulu kamar mashudun lahu bil jannati Allah ya shaida masa cewa yana aljanna la tasbanna alladhina qatalu fi sabilillahi abwata bal haya inda rabbihim yurzaquna farki ina wa farina bima atahum la yufali wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah hukum alaihim wa la yaqulu yahzanun yastabshiruna bi ni'matin la farli wa anna la ra'ibu hadha al muslimin to wannan wannan kenan ma'ana ta biyu cewa shi za a tashe shi ranar alkiyama alhali za a wutan da aka tashe shi za a bashi mala'ika wanda zai za a yi masa shaida da cewa wannan fa kashe shi wannan fa kashe shi aka yi dan Allah shi yasa ba wani waje da za a tsaye da shi kama anan ne a duniya kasan abu na shugaban kasa ne ko wani abu sai a hada da wani export duk inda yaje inda za a tare ma da an faɗa cewa to wannan fa na wani ne sai kawai a huce to shi ma shahidi a ranar lahira haka ne za a tashe shi da escort ɗinsa musamman duk inda ake tsaye da wani shi in yaje kawai sai a ce ya huce ya huce kawai to shi yasa wato yana da wanda yake shaida masa ko kuma abin da yasa ake kiransa shahidi saboda mala'ikun rahama suna halartar sa suke su ne ke karɓar ransa mu a nan za mu ga kamar an kashe shi ne alhali mala'ikun rahama ne masu yi suka zare ransa saboda duban matsayinsa wajen Allah to wannan su yasa ake kiransa shahidu an karɓo daga Abi Hurairah radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare shi yace Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ake ba su ladan shahada mutum biyar ne wanda ya mutu a cikin annoba wanda ya mutu a cikin annoba kamar misali kwalara ko sankarau ko irin wayannan cututtukan masu kashe bayi to wanda ya mutu a cikin su ya sami ladan shahada malamai suke cewa amma fa wannan muƙayyadi ne da cewa ba shi ya kai kansa kasar da ake ba ko garin da ake inda an faɗa a hadisi cewa idan kun ji annoba ta afku a ƙasa to ku kuje kan kuje in kuma kuna ƙasa ta afku to ku ce za ku fita Eh, ya zo a hadisi ingantacce wanda imam malik da sauran sun ruwaito shi da sauran marwaita sun ruwaito shi shi yasa banda inda shi ne ya kai kansa tunda in ya kai kansa ai ya saba wannan umarnin to sai kuma wanda ya mutu da ciwon ciki na biyu daga cikin waɗanda ake ba su ladan shahada shine wanda yake ya mutu da ciwon ciki na uku shine wanda ruwa ne ya ci a ruwa ya mutu ya dilmiya ne a ruwa na hudu shine wanda rufi ne ko bango ko katanga ko wani abu ya faɗo masa ya mutu to shi ma za a ba shi ladan wanda ya shahada na biyar din shine wanda ya fi shuhura da wannan matsayi shine wanda aka kashe a cikin yakin da aka yi don ɗaukaka addinin Allah hadisin nan da Buhari da Muslim sun ruwaito shi haka nan Imam Malik ya ruwaito shi Tirmidhi ma ya ruwaito shi an karba daga Abu Hurairah dai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku a wajen ku shahidai guda nawa ne a ganin ku wanda ake ba matsayin shahada guda nawa ne suka ce ya rasulullahi mu a ganin mu mutum ɗaya ne wanda ake ba shi ladan shahada shine wanda aka kashe shi a yakin da aka yi don taimakawa addinin Allah wanda aka kashe a yakin da aka yi don taimakawa addinin Allah to ya samu shahada sai manzo Allah ya ce izan lakalilu in ko aka ce sai wanda aka kashe a yakin da aka yi don taimakawa addinin Allah ne kawai zai samu matsayin shahada to ai zai zamo a cikin al'umma ta wanda suka samu matsayin shahada yan kaɗan ne in an kwatanta wanda suke mutuwa ba ta filin ba filin yaƙi ba ai sun fi wanda suke mutuwa a filin yaƙi alhali ko al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za a ba su matsayin shahada suna da yawa kwarai sai sabai suka ce to in ba shi ba sai wa kuma ya rasulullahi wane ne wanda za a ba ladan shahada ko matsayin shahada sai manzo Allah ya ce ai duk wanda yake an kashe shi a cikin yakin da aka yi don taimakawa addinin Allah to ya samu shahada yadda kuka faɗa din shi din ma shahidi ne wanda ya mutu a duk wani abu wanda ake na taimakawa addinin Allah to shi ma dai ya samu ladan shahada ba sai lalle yaki ba ba sai lalle yaki ba kamar misali ya tafi yakin amma sai ya faɗo daga dabba ya mutu ko kuma ya zamo kawai ya tafi yakin ba a je ma wajen abokan gaban ba ko ko an je wajen abokan gaba haka kawai sai rashin lafiya ta same shi ya mutu ko ya mutu a fuda to shi ma dai duban wannan fitowar tasa za a ce ya yi shahada wanda ya mutu lokacin da ake annoba ya zama wannan annoba ce sababin mutuwarsa to shi ma ya samu shahada wanda ciwon ciki kowane iri ne ko ciwon cikin ya zamo shi ne sababin mutuwarsa to shi ma ya samu ladar shahada wanda ruwa ya ci ya zamo a ruwa ya mutu to shi ma ya samu ladan shahada wannan hadisi imam muslim ne ya ruwa ya toshe dan kabar da Allah na bin al-asi Allah ya kare da a gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda dai aka kashe shi dan yana kokarin kare dukiyarsa yana kokarin ya kare dukiyarsa ne har aka kashe shi to yayi shahada sai yanzu in yan fashe suka shiga wa mutum ko suka tare shi a hanya har suka kashe shi to yayi shahada yayi shahada tunda akan dukiyar ne duke ta haram cewa na ai ba ta saba ce bai mallake ta ba in ya zama dukiyar wanda yake ba ta halal ba ce ai wannan bai mallake ta ba na'am idan ya ga ya dage din ya fi masa in yana ganin in ya dage din ya fi masa ai ba laifi akwai hadisai da yawa da suka zo da cewa irin wannan a tsaya a kare idan idan da ana karewa koyaushe la'alla su kansu karfin da suke samu na siye din da ya ragu amma ganin cewa mutane ba da kai suke danna nan shi yasa har suke komai yadda suka ga dama to Buhari da Muslim sun waito wannan hadisin ana da awai an karbo daga Abul Awari wato hadisan da suka zo a babun nan kuma suna da yawa Eh, akwai hadisin da Abu Nu'aym ya waito a Mustakhraj daga Abdullahi mai Zida wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi man kutila duna malihi mazluma wanda duk aka kashe shi dan ya kare dukiyarsa alhali zalunta sa aka yi. to wannan ya samu shahada wannan hadisin kuma wanda nasa'i ne ya fidda shi shi a tasa ba yake man kutila duna malihi mazluman fada kul jannatu wanda duk aka kashe shi dan ya kare dukiyarsa yana abin zalunta to wannan za a bashi la aljanna za a bashi ladan aljanna to وعن أبي الأعوري أن كبر أبي الأعوري شين سعيد دن زيد دن عمر بن نقيل شيكما نقيل دن دن عبد العزيز شيكما دن رياح شيكما دن عبد الله شيكما دن قد شيكما دن رزاق شيكما دن أديو دن كأبو بن الوي أديو يكي هدوا دمان زن الله صلى الله عليه وسلم ne daga cikin mutum goma wato da kai aka suke haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne daga cikin mutum goma wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nufi shaida da aljanna Allah ya ƙara yadda a gare su shi dan Amr Sayyidina Umar ne kakan su daya da da Sayyidina Umar kuma ya auri ƴar uwar Sayyidina Umar ita ce Fatima wanda ita Fatima din nan da mijin nan nata Sa'idu sun musulunta tun kafin Sayyidina Umar musuluncin nasu ne ya jawo Sayyidina Umar ya musulunta yana cikin muhajirai na farko da aka yi hijira zuwa madina manzo Allah ya haɗa yan uwantaka tsakanin sa'idu da ubayy ibn ka'ab kuma ya je iyakokin da annabi ya je bayan bada amma akwai sabani game da cewa ya je badar ko bai je ba mafi yawan malaman tarihi sun ce bai je badar ba saboda wani hanzari dan sanan ba a madina amma duk da cewa ba da shi aka je ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tashi da bangani ma badar ya raba harshe akwai wasu yan kaɗan a cikin malaman tarihi da suke faɗarsa a cikin wanda suka je yakin badar buhari ma a jami'u sahih nasa ya lissafa sa'id ibn zaidin a cikin waɗanda suka je yakin badar kuma bayan annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kofa da yawa da shi aka bude dimishka da abin amsa addu'ar sa ne duk addu'a da ya sai Allah ya amsa shi yasa yana da karamomi da yawa a ruwaito hadisai daga gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam guda arba'in da takwas a ciki Buhari da Muslim sun ruwaito guda biyu Buhari shi kadai ya ruwaito daya kuma ce an karɓi ransa ne a hakika kusa da madina shekara ta hamsin da ɗaya shi yasa bayansa mutum ɗaya ne kawai ya rage a cikin ashirin gobe shirin shi ne sa'adun abi wakasin yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda aka kashe shi yana kokarin ya kare dukiyarsa to ya yi shahada wanda aka kashe shi yana kokarin ya kashe ya kare jininsa ya kare kansa to shi ma ya yi shahada wanda aka kashe shi yana kokarin kare addininsa ya yi shahada wanda aka kashe shi yana kokarin ya kare iyalinsa to shi ma ya yi shahada abu dawud ne ya rawaito wannan hadisin da turmizi turmizi ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce na sa'i ma ya ruwaito amma shi a tasa ba bai ambaci dini ba banda wa man kutula dole dini ke Yan kamar da Abihu Raira Allah dagare shi kada ya ce, Wani mutum ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ya Rasulallahi, ba ni labari, idan wani ya zo yana son ya karɓe min dukiya, ya zan yi da shi. Kala, sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Kakka ba shi dukiya. sai manzo- sai mutumin ya sake cewa da manzon Allah to idan ya faɗa min da faɗa ba sai na ba shi dukiyar da ƙarfin tsiya sai manzo Allah ya ce ka yaƙe shi kai ma daga kenan ashe ya halatta a yaƙa din gashi ya zo ma a nassin hadisi illa iyaka malamai sun ce umarnin anan lil ibahati to sai mutumin ya sake cewa to idan da na yaƙe shi sai ya kace ni menene makomata sai manzo Allah ya ce ne ka sama ka ai ka yi shahada ya ya ce mutumin da ya sake cewa to idan ni ne na kashe shi fa shi wanda ya zo zai karɓi dukiyar tawa da karfin tsiya da faɗan sai Allah ya ɗora ni akan sai zamo da aka yi faɗan ni na kashe shi sai manzo Allah ya ce ina wuta kuma ba diya ba za a ce sai ka biya wata diya ba balle ma magana kisa kuma yana wuta muslim ya waito wannan hadisin malamai suke cewa za a sa shi a wuta a dawwamar da shi ma in yana ganin yin haka daidai ne amma in yana ganin haka ba daidai ba ne bai dauki haka a matsayin halal ba to za a shigar da shi wutar amma za a fidda shi Mm, sannan za a fidda shi daga baya tunda dai bai halatta abin da aka san haramcinsa da addini da ruratan ba to malamai suka ce waɗanda ake ba ladan shahada suna da yawa akwai wani malami da yawa wake su yake cewa min ba da hamdillahi was salati ala nabi wa alihi al hudati husiddata shuhada isar da nazma wa fasudita lil ulumi fahama muhibba alil mustafa wa man nadat inda imamin ja'irin bi aini hak وذو شغال بالعلوم ثم من أداء علومه نال المنن ومن يمت بدعة أو حريق وما إكم بفتنة غريق لديه نوم سور نوم مسموم ذو عدش مجموعة مولوم أكيد سبع عاشق مجنون والنفساء ذو الهرج المفتون ومن بذات الجنب أو ظلما قتل أو دون مال أو دم أحد نكل أو دين نوك الحرب أو مات به مؤذن مهتفب لربه وجالب مبيء سئر يومه كما تفتاؤن بين قومه كذا الغريب وبعين قد قرى أواهر العشر بها نال الزرع ومن يلازم تره وولده إن روها والصوم حتم سعده ومن يصلي ثالث الأسبوع عند الزوال آخر الركوع إتبان يبوغ الله da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alayansa masu shirarwa ba za in faɗa ma wanda aka ce ana ba su ladan wanda suka yi shahada zan faɗa ma a wake kai kokari ka haddace Allah ya baka fahimtar ilmai na farko dai duk masoyin iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya zama shi masoyi ne na iyalin manzo sallallahu alaihi wasallam to ya samu ladan shahada in ya mutu sai kuma na biyu wanda a gaban sarki azzalimi ya faɗi gaskiya to shi ma ya samu ladan shahada musamman aka kashe shi to ya samu ladan shahada sai kuma wanda yake shi gaba ɗaya rayuwarsa ba abin da ya mai da hankali a kai sai shagala da ilmai na addini wanzu shigalin bil ulumi sannan kuma wanda ya mutu a bacci ya zamo baccin nan nasa kafin ya sai da ya alwala ya kwanta da alwala sai Allah ya karɓi ransa a wannan baccin to shi ma ya samu ladan shahada ya kake na ce sai mu lizinci yin alwala yayin bacci yanda daman hadisai da yawa suka zo da san haka ko nuna haka annabi yake yin haka annabi yake yi ko wanda ya mutu mutuwar fuja ko wanda ya mutu a cikin gobara ko kuma wanda ya mutu a cikin rigingimu haka rigima da ba ruwansa haka kawai irin faɗace faɗacen da ake sai Allah ya kaddaro abin ya rufa da shi aka kashe shi to shi ma ya samu lanin shahada sai wanda ya mutu a cikin ruwa sai kuma wanda miciji ya sare shi ya mutu sai wanda aka yi wa sihiru sihiri aka yi masa ya mutu ko kuwa aka ba shi ya sha ko wanda kishirwa ce ta kashe shi ko wanda zaki ko kura ko wata dabba ta ce sai wanda yake ya mutu yana mahaukaci sai mace da ta mutu wajen nakuda sai wanda Allah ya sa wato ya tsufa kwarai kafin ya mutu yana kan ibada to shi ma za a ba shi ladan shahada sai kuma wanda ya mutu da ciwon hakarkari sai wanda aka kashe shi da zalunci ko wanda aka kare shi yana kokarin kare dukiyarsa ko jininsa ko iyalinsa ko addininsa ko ya mutu halin tafiya yaki ko kuma ya mutu da yakin ma sai kuma mai kiran sallah wanda yana kiran sallah ne dan neman lada wajen Allah kawai to shi ma yana samun ladan shahada sai ɗan kasuwa da yake zuwa nesa ya kawo kaya amma yana kawowa shi yanda kasuwa ta kama a ran nan kawai siyarwa zai ba wani buri yake dorowa daga can ba cewa ai kayan nan na je in ba kaza suka yi ba ba zan siyar ba ga kaya na kawo nawa ake siyarwa kaza ake siyarwa ku bani ku bani kawai to shi ma mai yin haka ya samu ladan shahada sai kuma wanda ya mutu a cikin annoba haka nan wanda ya mutu a halin wato bakunta ya mutu da halin bakunta ko wanda yake a halin rashin lafiya ya karanta karshen suratul hashari ko wanda yake ya lizurci wutiri wutiri baya wuce shi sannan yana salatu ruha sallan wadaha sai kuma wanda yake yin azumi ranar saukar daga Qur'ani dan da zai kai Qur'ani karshe sai yayi azumi to duk wayannan dai ana ba su ladan shahada babu faralin yanci babu faralin yanci ubangiji tabaraka wata'ala yace me ya hana bawa ya kutsawa abu mai girma mai wuya kutsawa me ya sanar da kai me ake kira abu mai wuyar kutsawa shi ne mutum ya sa kudin sai sai ba wa ya yanta ko ko da mun bawa nasa ne ya yanta dan Allah ayo ba ka ba ce babba Ana jihu da ya ce ba ba.
dan gaba daga abi huraira Allah ya dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yanta bawa musulmi Ubangiji ya yanta da kowace gaba mina daga bawan da ya yanta shi ma sai a yanta gaba kamar wannan za a yanta shi daga wuta. Bisan jiha al'aurarsa al'aurar bawan da aka yanta sai zamo an yanta al'aurar wanda ya yanta shi din. Buhari da Muslim su waito wannan hadisin. Mun kawo daga hadisin Allah ya da ja gare shi kana ya ce na ce ya rasulallahi wanne ne a cikin ayyuka ya fi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin yaki a cikin tafarkin Allah ya ce sai na ce wanne ne a cikin bawa yan tashi ya ce sai maza Allah ya ce